أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nassoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani wato muna tafiya ne tare da waɗannan littattafai guda biyu sannan muna bin jerin ayoyin alkur'ani kenan duk littafin da ya fara kawo ayar da take akan jeri akan ta muke farawa sannan mu zo akan wadda za ta zo bayan ta in ma dai aya biyar ya kawo sannan wance ya zo da wadda take akan jeri akan ta ne za mu dora mu tafi to wannan shine darasin mu na 130 ko mu ce zaman mu da 130 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kuma kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani wato muna cikin wato suratu ibrahim ne a cikin waɗannan littattafai guda biyu to kenan mu ta gaba ɗan uwa musulmi a cikin wannan darasi ita ce mas'ala ta wato kenan 512 a cikin littafin wato أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي دمي تكي أكن جيرين آيوي ما لن يتشي فإن قيل إذا أكتشي كيف قال تعالى يا أكي الله يتشي وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطان يتشي لوكتين دا أنك زرتد لمري أنك هكنتد لمري سورة إبراهيم آية 22 malam yace abbara anhu bi lafdhil madi Allah ya ambaci lafdhi na madi abinda ya riga ya wuce wa zalika alqawl min ash-shaytan wanda ko magana da aka faɗa da cewa shaytan zai faɗa lam yaqa lam yaqa ba'd wannan maganar bata afku ba ma'ana ba a faɗe ta ba wa inna ma huwa mutaraqqabun an gane ko abu ne wanda ana jiran sa muntazar kuma ana jiran sa ana shuraren sa yaqulu yawm al-qiyamah zai faɗi yaquluhu yawm al-qiyamah shaytan zai faɗi wannan magana a ranar tashin al-qiyama qulna za mu ce yajuzu وضع المضا يجوز ينا حلتا وضع المضارع موضع الماضي كنا فعل ماضينا نن وضع المضارع الله يا أذ فعل مضارعي فعل دي كنونا أبو ينا أبكوا موضع الماضي أو فعل ماضي ما لا يتشي ووضع الماضي وضع المضارع أدوك فعلنا أبن دي وتي هذا شو ورين فعلنا أبن دي كنونا أبكوا إذا أمن اللبس إذا يزمنتو أن أمن تيما واتو اللبس ريكي تيوا لشبهة ana iya yin shi qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman a cikin suratul baqara su yahudawa bayan sun bijire ma littafin Allah sun watsar da shi don Allah ya ce da bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin sai suka bi abin da shaydanu suke fada an gane ko ko suke karyan karya domin talana an zafin karantawa amma ibn kathir ce ta kawwalatu kenan kamar abinda suke kiran ƙarya suna faɗa ash-shayatin su shaytanu ala mulki sulaiman akan mulkin annabi sulaiman cewa annabi sulaiman da sihiri ne yayi mulki wa ma kafara sulaiman inji Allah sulaiman bai yi kafirci ba ma'ana bai yi sihiri ba domin sihiri kafirci ne walakin da shayatin kafaru sai dai shaitanu su ne suka kafirta ko a wata ƙira'a walakin shayatinu wato ƙira'a ce ta ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf walakin shayatinu sauran su karanta walakin shayatina kenan lakinna da shadda kuma shayatina da fatha amma lakin shayatinu lakin ce sai aka yi kasra saboda iltiqa'us sakinin harfa masu kuni biyu su haɗu sai an ce lakin shayatinu wato a qira'ata wato hamza da kisa'i da khalaf da ibnu amir kenan sun bi abinda shaydanu suke faɗa ai ma talat abinda sun ka karanta kaga na an ce tatlu suna karantawa an gane ko amma talat sun riga sun faɗa to amma da yake faɗa ce wanda yau da gobe sun ci gaba da ita sai aka kawo shi a matsayin mudari'i domin abu ne wanda wato babari suka yi ba wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu ta'ala ce falima taqtuluna anbiya Allah kenan qul falima taqtuluna anbiya Allah ka ce ma yahudawa ya akai kuke kashe annabawan Allah in kuntum mu'minin in kuna da imani kenan ku kuna cewa kuna imani kuna bin annabawan ku to amma su annabawa kun kashe su wanda ya kashe annabi kuma babu zance a ce yayi biyayya ga annabi ko ya bi shi to bai ce falima qataltum ba ga mai jin larabci bai ce don mi kuka kashe ba sai ce don mi kuke kashewa kaga nan ya dauko fi'ili mudari'i ya aza shi a wajen wato fi'ili madi kamar da yace tatlu yana nufin talat kenan suna karantawa amma da nufin sun karanta malam yace to fa qawluhu ala mulki sulaiman da Allah yace ala mulki wa qala al-khutai'a afwan mun dan yi ketare abinda khutai'a yace a sha'ir mai yin wake shahida al-khutai'atu khutai'atu wani mai wake ne ba waka ba wake shine ayi da baki ba tare da an sa abin kida ba waka kuma shine a sa abin kida yace to shahidar khutai'atu khutai'a ya shaida yawma yalqa rabbahu ranar da zai haduwa da ubangijinsa annal walida cewa walida a haqqu bil ghadari shi yafi cancanta a sifanta shi da yaudara an gane ko ba shi ba kenan shahida nan an nufin ya shaida ma'ana zai shaida ranar tashin alkiyama tun da kiyama ba ta tsaye ba lokacin da wannan sha'irin yake wannan magana malam yace to fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala ala mulki Sulaiman akan mulkin annabi Sulaiman kenan da anka ce mata tulu shayatin ala mulki Sulaiman da an ce akan mulkin annabi suleiman nafiyul labsi ta kore wato shubha da rikitarwa an gane ko domin an faɗi suleiman an kusan annabi suleiman ya gabaci manzo sallallahu alaihi wa sallam kina sai zamanto nan fi'ili mudari'i ana rufin abin da ya gabata don annabi suleiman ya riga ya gabata shine wato qarina ko alama wa kaza qawluhu ta'ala kuma kamar haka ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala min qablu kinan falima taqtuluna anbiya Allah sai an ce min qablu bayan an ce kuna kashewa sai an ce min qablu can gabani kinan wannan alama ce ta nuna abin da ya riga ya huce da kuma wa qaulul hutai'a da faɗa hutai'a da yace yawma yalqa rabbahu ranar da zai haduwa da ubangijinsa kidan ko bai haɗu da ubangijinsa ba don ya ce shahida ba yana nufin yanzu ba ya riga ya shaida a'a ranar da zai haduwa da ubangijinsa tana nuna kiyama kuma kiyama ba ta tsaye ba wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala lamma qudiya al-amr lokacin da an zartar da hukunci suratu ibrahim ayata 22 li anna qada al-amri malam yace domin hukunta al'amari yin hisabi innama yakunu yawmal qiyama zai kasance ranar tashin alqiyama kinan wannan alama ce ta wannan fi'ili ga abin da ake nufi da shi to dan haka wanda yana daga cikin abin da kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da shi zaka iske fi'ili ya zo a zahiri amma wato ba ma'ana sai yake dauka ba mai so ya koma cikin littafin ma'ani ma'anin nahwu na uku juz'i na uku domin juz'i guda hudu ne na ustadu Dr. Fadil Samar Ra'i a juz'i na uku ya kawo bayanin madi yana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili wato madi wanda yana nufin ya wuce amma yana ɗaukar ma'ana fiye da goma sannan fi'ili mudari yana nufin abin da ake nan ana yi shi suka kira present da English ko present da Faransanci madi kuma past da English passé da wato Faransanci yana ɗaukar shi ma ma'ana kusan guda fiye da goma. fi'ili amri kuma shi ma yana ɗaukar ma'ana sun kai kusan guda talatin kadiba cikin al-itqan fi ulumin qur'an kuma kadiba cikin al-muhazzab fi ilmi usulil fiqh al-muqaran cikin littafan kuma usulil fiqh da littafan ulumul qur'an da littafan balaga zaka ga ko ma'ana nawa suke ɗauka to kidan kaga kai in kai aiki da zahiri wani lokacin sai ka fada cikin wato matsala wanda malamai suke cewa galibi idan ka dibi irin wannan yana faruwa ne game da al'amarin kiyama sai kaga Allah ya bada labari da fi'ili madi kiyama ba ta tsayu ba qarina kuma saboda kiyama ba ta tsayu ba amma an ce fi'li madi kaga misali zaka ga qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum an gane ko qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina ko yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum a wata qira'a domin akwai qira'a mai dhamma akwai qira'a wadda take ta karanta yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum akwai qira'a da ta karanta yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum to don haka dai Allah ya ce ranar kiyama ita ce to kaga Allah ya ce amma alhali Allah bai faɗa ba domin kiyama ba ta tsayu ba kenan wanda ya nuna cewa Allah zai ce ni kuma duk mafi yawancin fi'ilan da sun ka zo cikin alkur'ani game da kiyama wani lokaci za ga an kawo su ne da fi'ili madi kaga Allah ce wa nufikha fi suri an yi busa a cikin kaho alhali ko busan nan ba a yi ta ba za a yi ta ake nufi fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda ke cikin samai da kasai sai ya mutu ya mutu sa'iqa ya mutu ba a ce yasaqu ba amma ana nufin zai mutuwa domin kiyama ba ta tsayu ba balle a ce wato ta tsayu wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha rana ta yi haske ba a ce sa tushriqu ba ko wa tushriqul ardu rana ta yi haske amma ana nufin za ta yi haske an gane ko saboda kiyama al'amarin ta abu ne wanda zuwa gaba zai kasance kuma ba wanda isa ya hana Allah ya tsayar da kiyama ya aikata waɗannan abubuwa shi yasa yake amfani wato da fi'ili madi kaga qala Allah hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum imamu nafi' a cikin qurra'ul ashra shi ya karanta qala Allah hada yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum yawma ya karanta shi da fatha to sai ayi hattara to wannan dai a takaice da kyau dalibin ilimi ya san harafi wato in an ce harafi ma'ana nawa yake dauka domin yana idan mutum yana daukan ma'ana fiye da goma wacce ce ake nufi a ciki sannan misali suna ko fi'ili yana daukan ma'ana fiye da goma wacce ce ake nufi a ciki suna yana idan towa yana daukan ma'ana fiye da goma wacce ce ake nufi a ciki kaga dalibin ilimi in bai tantance ba sai zo ya samu kanshi cikin matsala ko ko jumla ga ta zahirinta amma sai zaman to wani abu ake nufi da ita jumla ta labari ya zaman to umarni an ka bayar ko hani aka yi ko kuma jumla ta hani ko umarni ta fita daga cikin asalinta ta kuma zuwa ga wani abu to yana da kyau ɗalibin ilimi ya san al'amru ma'ana nawa ke da shi annahyu ma'ana nawa yake da shi duka waɗannan abubuwa dole sai ka karanta usulul fiqh da balagha sannan zaka fahimci wannan idan ba haka ba sai ka fassara da zahirin lafazi ka san amarin kai daidai karshe kuma kana cikin kuskure baka sani ba insha Allah ta'ala wannan shi ne abinda zan iya cewa a karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 512 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana batar da azzalumai wato suratu Ibrahim aya ta 27 wa qad ra'ayna katiran min adh-dhalimin kuma mun ga da yawa daga cikin azzalumai hadahumullah Allah ya shirye da su bil islami da musulunci sun shiga musulunci wa bit tauba kuma mun ga sun tuba waɗanda ba ma kafirai ba azzalumai da daga cikin musulmai sun tuba wa saru min al-atqiya wato suka kasance daga cikin masu tsoron Allah ko kuma bitauba kafirai sun tuba sun shiga musulunci yana ɗaukar ma'ana guda biyu kulna za mu ce an ma'anahu abinda an ma'anarsa la yahdihim Allah ba zai shiryar da su ma ba zai shiryar da su ba ma damu musirrina musirrina alal kufri matukar sun doge akan kafirci wa zulmi da zalunci mu'ridina suna masu kau da kai anin nazari daga kallo na wato halittun da Allah ya halitta ko kun kallo na hujjoji wal istidlali da hujjoji da Allah ya kafa na wato kasancewarsa kuma ya hana zalunci to dan haka dai a takaice Allah bai shirye da su muka suna akan zalunci sai kawo azzalimi na bai ce zalamu ba don azzalimi suna ne na nuna sun tabbata akan zalunci to amma in sun tuba Allah subhanahu wataala yana gafarta musu da wanda dai zaka fahimtar ayoyi da dama da Allah yake cewa wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin kina Allah ba zai shirye da su ba mutukar sun dage akan kafircin su ba su tuba ba ko kuma Allah ba zai shiryar da azzalumai ba zai shiryar da kafirai ba waɗanda Allah ya san ba su da niyyar imani to su waɗannan ba zai shiryar da su ba ina fata an fahimta haka ne malamai suke cewa الثاني ما لن يتي أمسى تبيو أن المراد منه أبدا أكن في دا الله بدي شرير دا الظالم با أن المراد منه الظالم الذي سبق له القضاء shine azzalumin da hukuncin Allah ya gabata gare shi fil azali tun fil azal dama wannan kalma ta azal wato larabci ce bahaushe yasa cikin Hausa annahu yamutu al zulmi cewa wannan mutumin zai mutu akan zalunci fallahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala yuthabbituhu al dalal yana tabbatar da shi akan bata li khidlalihi saboda Allah subhanahu wata'ala ya yarbe shi inji malaman zauri ko li khidlalihi saboda Allah ya bar shi ya kyale shi bai da shiryar da shi kama yusabbitu alladhina amanu kamar yadda Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da magana tabbatatta an ce ita ce kalmar shahada wa huwa kalimatu tauhid ita ce kalma ta tauhidi kenan nan sai da mutu yana da ma'ana guda biyu kada ya dauka kowanne daga cikin su as-salisu malam yace to kuma wadansu malamai sun kawo amsa ta uku anna ma'nahu abinda ake nufi da shi an yudilla al-mushrikina an tariqil jannati yawm al-qiyamah kina an yudilla kina asalin shi annahu na sai an ka shafe hudin nan annahu shi Allah yudillul mushrikin zai batar da mushrikai an tariqil jannati daga hanyar aljanna yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama tunda za a shirye da su hanyar wuta sai a batar da su daga hanyar aljanna احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 514 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa ja'alu lillahi andadan wato su kafirai kenan ko mushrikai sun sanya ma Allah andadan kishiyoyi jam'i ne na anniddu sai a ce andadan li yudillu an sabili don su batar da mutane daga hanyar Allah akwai qira'a li yadillu an sabili wadda qira'a ce ta ibnu kathir kuma wato qira'a ce ta abu amr ibn al-ala kuma qira'a ce ta wato ruwais wanda ɗaya daga cikin qurra na wato yaqub duk da yake shi ruwais wani lokacin yana karantawa li yadillu wani lokacin kuma yana karantawa li yudillu shi yasa sai a ce bi khulufin anhu kenan ya karanta da wannan ya karanta da wannan almuhimmu dai ruwais ɗaya daga cikin fuskokin da yake karantawa li yadillu ibnu kathir da abu amr suna karantawa li yadillu don su bace an sabilihi daga hanyar Allah kenan dallala an gane ko yadillu amma an ka ce li yudillu daga adalla ne sun batar sai ya zama to wato fi'ili ne wanda yake ruba'i domin dalla sulafi ne harfi uku gare shi shi kuma wato adalla ruba'i ne an kara masa alhamza to shi dalla ya bace adalla kuma ya batas to kenan in mun ka dauki wata qira'a ta jamhuru li yudillu kenan an shafi maf'ulun bihi kenan li yudillu an-nasa an sabilihi don su batar da mutane daga hanyar Allah amma li yadhillu don su bace shikenan ba a bukatar sai an kaddara wani abu malam yace to wad-dalalu bata wal idlalu da batarwa kenan in mun dauki ad-dalal wadanda sun karanta li yadhillu domin dalla yadhillu dalalan za a ci qira'ata ibnu kathir da abu amr da wato ruwais da wanda ya karanta da fatha ba wancan fage ba da ya karanta da damma tun da shi da fuska guda biyu to in mun ce wal idlal batarwa kenan qira'ata jamhur li yadhillu an gane ko wato batarwa domin adalla yudillu idlalan ake cewa batarwa malam yace to waddalal wal idlal da batarwa da bacewa da batarwa lam yakun gharaduhum su kafirai ba shine maqsudin su ba ba shine burin su ba fi ittikhadil andad da sun karki gumaka abokanan abokanan tarayya ga Allah wahiya al asnam sune gumaka wa inna ma abaduha sun bauta ma waɗannan gumaka lituqarribuhum ila Allah ta'ala don ta kusantar da su ko don su kusantar da su zuwa ga Allah kama haka Allah ta'ala anhum zalik kama yadda Allah ya bada bayanin hakatu wannan daga gare su bi qawlihi inda Allah subhanahu wata'ala ce wato ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kinan walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wadanda suka riki wadansu waliyai wadanda ba Allah ba suka ce ba dan kuma muke bota musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah shi ko Allah ba a sanya wa wasita tsakanin shi da halittunsa to inda iskalin yake shi ne da an kace sun rike su don su bace ko ku don su batar malam yace kulna za mu ce qad sharahna zalika fi surati yunus alaihi salam mun yi sharhin irin wannan mas'ala a cikin surati yunus alaihi salam id qulna lokacin da muka ce hadhihi lamul aqiba wannan sunan ta lamul aqiba lamun ta makoma an gane ko ta karkon abu wasayrurati kinar lamun ce ta sayrura kasancewa daga sara yasiru inda abu zai kasance لا لام الغرض با سننت لام الغرض با ولا لام تنفي كو لام التعليل لام تإلا تاوى تسنى أبو إلا والمقصود كما هنا والمقصود أبن نفي كما في قوله تعالى كما ديزو أتين فطر الله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون متانا النبي فرعون سن انتي النبي موسى liyakuna lahum aduwan dan ya zamanto makiyi gare su wa hazalan da bakin ciki su ko ba sun cince shi bane dan ya zamanto musu makiyi sun cince shi ne dan saboda ya taimake su ko ya zamanto amfani gare su amma ba dan ya zalunce su ba ko ko ba dan saboda ya zamanto makiyi gare su ba ko ya zamanto abin bakin ciki gare su malam yace to irin wannan lamun talamul gharad ga irin ta wa qawlu sha'ir da fadar sha'ir lidulil mauti ko haifi ƴaƴanku dan saboda su mutu wabnu lil kharabi ku gina gidajenku don su rizbi don su ruguje kenan an gane ko to wannan sha'ir ya faɗi wannan magana amma mutum ba yana haifar ɗan shi bane don ya mutu amma ko yana so ko baya so ƙarshe dai zai mutu mutum ba yana gidan shi bane don ya ruguje amma ko yana so ko baya so ko da ransa ko ba ransa gidansa zai ruguje wa qaulul akhar da faɗar wani sha'iri kenan kuma faɗar wani daga cikin su falil mauti taghdu alwalidatu sikhaluha kama li kharabid dahri tubna almasakinu yake cewa falil mauti zuwa ga mutuwa ne taghdu alwalidatu eh, ta- taghzu alwa- taghzu alwalidatu sikha sikhalaha kenan alwalidatu masu haifuwa taghzu tana eh, ba 'ya'yanta abinci ko ta shayar da su domin daga alghidha'u ne sikhalaha 'ya'yanta sikhal na ana nufin 'ya'ya na dabbobi ko kuma a ce a'a iyaye wanda suke haifuwa 'ya'yansu ya kamanta su da 'ya'yan wato dabbobi ko awaki kenan suna shayar da su su ba su abinci don saboda su mutu to kaga ba dan wannan ba kuma uwa take ba danta abinci a'a dole dai in lokacin mutuwa yayi zai mutu din kenan lamun kin lamul aqiba ce kama li kharabid dahri tubnal masakinu shadi yace kamar yadda li kharabid dahri saboda rugujewa gidaje tubnal masakinu ake gina gidaje alhali ko ba ana gida gidaje bane don su ruguje amma karshen rugujewa za su yi malam yace wal ma'ana fihi abinda an ma'ana annahum su lamma afda bihim lokacin da ya isar da su ittikhadul andadi riqon abokanan tarayya ya kai gare su ya kai su ila dalali zuwa ga bata aw al idlali ko batarwa an gane ko tun da qira'a ne guda biyu sara ka annahum ittakhaduha lidhalika sai na sai al'amari ya kasance kamar sun rike su ne dan saboda su zamanto bakin ciki gare su wa kadhal tiqatu kamar haka yadda an kace mutanen fir'auna sun tsintsi annabi Musa kenan ƙarshe dai zai zamanto maki gare su ko abin bakin ciki wal wilada sannan kuma wannan haihuwa da sha'ir yace ayi haihuwa wal bina da kuma sha'ir yace ayi gini a'a mutane ba suna yi bane don su ruguje amma ƙarshe za su ruguje malam yace wa nadha'iruhu kathiratun fil qur'anil aziz irin wannan lamunkin tana da yawa tamkatta tana da yawa a cikin alqur'ani mabuwayi wa fi kalamil arab da kuma cikin maganar larabawa bal ma an bincika a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam za a samu wannan to wannan shi ne amsa kenan ba ana ba su rike su ba don su bata amma ƙarshe tun da su rike su yadda al'amarin zai kasance kenan amma malamai suna da magana waɗansu suka ce a'a lamu ta'lili ce sun rike su ne don su bata domin gaskiya ta bayyana gare su ba sa son binta kenan ko kenan su rike su ne don su bata waɗansu kuma malamai suka tafi cewa a'a lamun din tana da bangare guda biyu in an kalla wajen su to lamul aqiba ce lamun sayrura kidan sun rike su ne a ƙarshe za su kasance haka gare su tunda su bu san gaibi ba amma a wajen Allah shi ya hukunta haka don saboda waɗannan abubuwa kidan Allah ya hukunta cewa sun rike su don saboda su batar da su ya hukunta cewa wato mutanen fir'auna za su rike annabi musa shi a wajen shi yayi haka don saboda ya zama maki da bakin ciki gare su kuma mutane ya hukunta musu su haihu don saboda ya kashe waɗannan 'ya'yan nasu domin ya kaddara musu mutuwa kuma ya ba dan adam damar gini don saboda ƙarshe ginin nashi Allah zai ruguzar da shi kenan a wajen Allah sai ta zama to lamun ta'lili ce sannan kuma a wajen mutane sai ta zama to lamun aqiba tunda musan yadda abin zai kasance ba waɗansu malamai sun tafi akan haka za a yi aljam'u bai da akwal a haɗa waɗannan maganganu guda biyu wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 515 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan an kace kaifa tabaqa al-amru bi iqamati as-salah ya an kai za a samu alaka daidaito shine tabaqa umurnin da Allah ya yi na a tsaye da sallah wa infaƙil mal da ciyar da dukiya an gane ko wasfal yaumi a siffanta yini bi annahu cewa shi wannan yinin la bai'un fihi babu saye da sayarwa a cikin shi wala khilal kuma babu abokantaka mi a alakar tsaye da sallah da kuma kiyama mi a alakar ciyar da dukiya da kuma kiyama kulna malam yace zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ma'anarsa kullahum kace da su yuqaddimuna min as-salawati mutane su yi gaugawa su gabatar da sallah was sadaqati da sadaqa matjaran a matsayin kasuwanci an gane ko yajiduna ribhahu wanda za su samu ribarsa yawma la tanfa'uhum matajirud dunya matajirud dunya ra lokacin da ranar da matajirud dunya wato kasuwancin duniya ba zai amfane su ba la tanfa'uhum matajirud dunya min al-mu'awadat na abinda suke yin mu'awada musanya kenan was sadaqati da sadaqar da suke yi allati yajlubunaha wanda suke jawo ta bil hadaya wanda suke jawo irin waɗannan sadaqoki bil hadaya ta fuskar kyaututtuka jam'i ne na hadiya wa tuhaf da kuma tsaraba jam'i ne na tuhfa li tahsil al manafi' ad dunyawiyya dan samun wato amfanin duniya domin wani lokacin akwai sadakar da suke yi ba don Allah ba saboda su samu wani abu na duniya malam yace fa ja'atil mutabaqa sai an ka samu mutabaqa daidaito domin ba wai kawai an ce kai sadaka ba kai tsaye da sallah ka bayar da dukiya kafin wani ne zo wanda babu amfani cikin shi sai a ce to me a alaka yin a'a saboda a wannan yin ne za a gebe wannan aikin shi sa aka ce kai kokari ka gabatar da wannan aikin wannan shine munasaba tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 516 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace la bai'un fihi wala khilal domin a cikin wannan yini Allah yake cewa wato la bai'un fihi wala khilal shi yawmul qiyamatin قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال كافي ونين يزو كدن وند لا بيع فيه باب سيد سير واتكي ولا خلال sannan kuma babu abokantaka mallan yace ai la sadaqata babu sadaka an gane ko la sadaqa babu abokantaka shine khilal kin wa fi yawmil qiyamati khilal mallan yace ranar tashi alkiyama akwai abokantaka li qawlihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala al akhillau masoyan juna jam'i ne na khalil yawma idin a wannan rana ba'dhum li ba'din sashin su maki ne ga sashi aduwwun makiya ne bai ce a ada'u ba saboda ana iya cewa adubu ana nufin makiya ko kuma fa'ulun ana nufin makiya illal muttaqin kina an ce aduwun ay fa'ulun makiya ne wani lokacin kalma ta fa'ul yana iya zakkuwa ta mutum daya kuma yana zakkuwa ta mutum biyu ko uku ko abin da ya kama da haka illal muttaqin sai ga wajen masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su kadai ne babu kiyaya tsakanin su suratul zukhruf aya ta 67 wali qawlihi alaihi salatu wassalam kuma saboda fadar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi almar'u ma aman ahabba mutun yana tare da wanda yake kauna wato hadisi ne wanda na Abdullah bin Mas'ud yana cikin sahihul Bukhari hadisi na 500 da wato 5702 sannan kuma ya zo cikin sahih Muslim hadisi na 4779 to kaga wannan sai nuna cewa mutum yana tare da wanda yake so kenan kuma kiyama muminne suna tare da juna suna samun abokantaka malam yace kunna zamu ce la khilala fihi abinda ake nufi babu abokantaka liman lam yuqimi sala ga wanda bai tsaye da sallah ba wa lam yu'addi zakka bai bada zakka ba fa ammal muqimuna salata waɗanda suka tsaye da sallah wal mu'tuna zakata amma kiran waɗanda suka tsaye da sallah suka bada zakka fahumul atqiya usudi masu tsoron Allah wa bainahumul khilal a tsakankanin su akwai abokantaka yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama lima talawna min al-aya saboda abinda muka karanta na aya inda Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin masoyan juna wato al-akhillau masoyan juna a nan duniya ba'dhum li ba'd aduwwun sashen su maki ne ga sashen illal muttaqin sai masu tsoron Allah su kaɗai ne soyayya su ba za ta gushe ba domin an yi ta ne don Allah ba dan cin wani buri na duniya ba to wannan shine kafin mu je gaba da wani lokaci akwai abin da ya kamata a ƙara a ƙarƙashin mas'ala muna ƙara shi shine cewa nan da Allah ce la bai'un fihi wala khilal akwai qira'ata wato Abu Amr ibn al-Ala da kuma qira'ata Imam Yaqub da kuma qira'ata Ibn Kathir sun karanta la bai'a fihi wala khilal kenan la bai'a fihi wala khilal wala khilala kenan inda za su wuce sai wasan ya bayyana amma da yake tsayawa za a yi da wanda ya karanta la bai'un fihi wala khilal da wanda ya karanta la bai'a fihi wala khilal wajen tsayawa ba a yi bambantawa saboda dukkan sukuni za a yi to almuhimmu dai wannan ta ce la bai'a fihi wala khilala in za a wuce fatha za a yi qira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma qira'a ta Yaqub al-Basri da kuma qira'a ta Ibn Kathir al-Makki haka ma a cikin suratul baqara waɗannan sun karanta ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a da Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub da Ibn Kathir sun karanta la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a to irin wannan in anka ce la bay'un fihi to wala la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a malamai suna kiran shi nafyul wahda ma'ana an kore daya in an kace la bai'un fihi babu saye da sayarwa daya wala khullatun babu abokantaka daya wala shafa'a babu ceto to wannan an kore ɗaya ne yana yiwa a samu biyu yana yiwa a samu uku yana yiwa a samu hudu amma qira'ata abu amr ibn al-ala da yaqub da kuma ibn kathir la bai'a fihi nafyul jinsi ne an kore dukkan kowane jinsi na saye da sayarwa an kore wala hullata an kore kowace irin abokantaka sannan wala shafa'a an kone kone irin ceto kenan sai da manto shi yake nuna umumin abu gaba daya az-zahir at-tansis ala al-umum kawai da malaman usul fiqh suke cewa ya fito karara ya nuna nassi ne na korewa gaba daya to anan dole sai an yi taujihin shi Allah ya ce la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a a qira'ata abu amr da yaqub da ibn kathir jinsin kowane irin wannan an kore shi to da wannan ne za ku ga irin su masu aqida ta mu'tazila da sauransu sai su ce babu ceto ranar tashi alkiyama don Allah ne ce la bai a fihi wala khullata wala shafa'a to irin wannan ana buƙatar dole sai an tattauna an ba juna da lalle ba tare da tare jijiyoyin wuya ba nan la bai a fihi ko la bai un fihi ko la bai a fihi a qira'o'in babu ko ne irin ceto an ce la bai a fihi ko ne irin saye da sayarwa a'a nan amuni an yi nafi jinsi amma ana iya taksisinsa ma'ana banda wani nau'i na saye da sayarwa da akwai shi a kiyama wani sai zabar ce a'a to wani sai da sirra akwai kiyama akwai shi Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani ba mu ne muka faɗa ba a cikin suratul tauba Allah yake cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih ku yi bushara da saye da sayarwa da kuka yi da Allah kuma ya kira shi kasuwanci ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawz al-azim kaga kasuwanci Allah ce in kun yi imani da Allah da manzon shi kuka yi jihadi da wato da dukiyarku da kawunanku an gane ko wannan shine kasuwancin Allah wanda Allah yake son ya sanar da ku sai ce wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yadkhilkum jannat Allah zai shigar da ku aljanna wannan kasuwancin shiga aljanna nan duniya za a yi shi ai dole sai kiyama ne za a shiga aljanna an gane ko to wannan dai a takaicen takaitawa kenan akwai bai uranar tashi alkiyama wala khullata babu abokantaka a'a abokantaka ta kafirai abbabu shi yasa Allah ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqina wala shafa'ata babu ceto babu ceto ga kafirai babu ceto ga wanda Allah bai yarda da shi ba kuma babu ceto in Allah bai yi izini ba shi yasa kafirai Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i su da kansu kace fa ma lana min shafi'i kaga ba su da mai ceton su sannan ba a ceto sai da izinin Allah an gane ko man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni sannan kuma ba a ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun shi yasa daliban ilimi dole a tashi a san yadda waɗannan masu shubuhi su ika shubuhi domin da su ne yanzu turawa suke tokewa su yada irin waɗannan akidu ko su samu shubha cikin waɗannan firak su watsu musulmi da cikin 'yan farsafa da wane ne da wane ne don saboda su ɓata addinin musulunci idan mutum ya diba cikin almasu'a ta alfirak wal ahzab wal adiyan mujallali ce guda biyu tana da kyau kwarai da gaske ɗaliban ilimi su samu wani littafin kuma ana iya saka shi a faɗi tarihin kowace aƙida da kuma abin da ta kumsa na aƙidolinta da hukumce-hukumce a gurguje don saboda al'umma su waye su san ga waɗannan tunanin tun can farko akwai su ba wai waɗansu da suka fara cewa ba sun san ƙur'ani suka yi cewa babu ceto a ranar tashin alkiyama wanda su kansu mu'tazila suna cewa ceto kawai wanda sun ka yarda da shi shine wanda Allah zai ɗaukaka matsayin wani ɗan aljanna ya kai shi a wani matsayi idan wato iyayen shi suna babban matsayi misali inda Allah ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay waɗanda suka yi imani zuriyar su tabbi su zamu kai zuriyar su a matsayin su kuma bamu tauye ba su iyayen nasu lada ba sun kace to wannan ceto ɗaya suka yadda da shi to wannan ma ayoyin Qur'ani sun tabbatar da shi kuma ka karanta nau'i nau'i na ceto da yadda za a yi shi akwai ayoyi akwai wato hadisai duk da yake cewa ba a yi makafirai ceto malamai suke cewa shi ma wannan za a yi tafsishin shi da hadisan da suka nuna za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi ceto ga Abu Talib wanda kuma shi ba musulmi bane ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba a aqida ta ahli sunna wal jamaa to wannan shine abin da dai malamai suka tafi akan shi wallahu ta'ala a'lam to eh mas'ala ta wato gaba sai matsala ta 500 kenan da 17 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai allah yace wa sakhkhara lakum ash-shamsa allah ya hore muku rana wal qamara da wata da'ibaini wadanda suke sun dawwama wajen kai da kawo shine da'ib an gane ko wadanda suna kai da kawo suna jujjuyawa an gane ko wa sakhara lakum al-layla wan nahar Allah ya hore muku dare ya hore muku kuma yini suratul ibrahim aya ta 33 malam yace to wal musakharu lil insan abinda anka hore ma dan adam huwa alladhi yakunu fi ta'atihi shine abinda dan adam yake da iko akan sa yasrifuhu yana jujjuya shi kaifa sha'a yadda ya so fi amrihi a cikin umarninsa wa nahyihi da haninsa ka dabbati kamar dabba dan adam ya umurce ta ko ya hana ta ko ya yanka ta ko abin da kama da haka wal abd kamar bawa shi ma yana cikin karkashin horewar dan adam idan mutum yana da bawa bawa wanda yake da shari'a ta musulunci an yaki an kama shi a matsayin kafiri ko kuma iyayen shi an kama su a matsayin kafirai ba a yantar da su ba har suka haife shi an gane ko kuma ce mahaifiyarsa an gane ko domin ko da ba mahaifan shi bane mahaifi mahaifiyarsa ce da yana bin mahaifiyarsa a wajen bauta wal fulka kuma daga cikin abin da Allah yake hori ba dan adam akwai al fulk shine wato jirgin ruwa ko jiragen ruwa domin al fulk yana idan kuma ma'anar jirgin ruwa daya kamar inda Allah ya ce annabi Yusuf annabi Nuh wa yasna'ul fulka sannan lokaci an ka ce al fulk ana nufin jiragen ruwa wanda kuma Allah subhanahu wataala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas kaga nan al-fulku na nufin jinsin jirage wasu kace a'a na al-fulku jinsiya ce ta cikin suratul baqara jinsul fulki ake nufi akwai dai maganganu da dama da malamai kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha idan kuka hau dabba za ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wato tsarki ya tabbata ga wanda ya kore mu da wannan wa ma kunna lahu muqrinin da kai karshen ayar ne ba dan an rubuta ta ba wato ba mu da iko akan shi domin Allah ne yake ba su iko su yi tafiya da ku ko jirgin ruwa ko dabba ko abin da ya kama da haka suratu zukhruf aya ta 13 an gane ko shine abin da ya horewa shine malam ya kawo shi wannan abin horewa shi yasa in mutum zai hau dabba ko kuma yanzu zamanin da aka yi jirgi da mota mutum bayan ya kunna motar sa ko mashin ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wanda yana daga cikin abinda addu'ar da ake son mutum yayi to kaga wannan zai sa mu samu kariya daga yawan accident da musulmi suke fama da shi malam yace to wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka rarraba mu mutane rayuwarsu a nan duniya kowa muka bashi nashi aiki wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin muka dokar sashen su akan sashi ta fuskar daraja a nan duniya li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashen su ya riki sashi abin horewa kaga dai an ce an hore maka abu kana iya amfani da shi kenan ku kulla alaka da aiki shi yasa kowa yana da bukatar wani a nan duniya shi Allah bai da bukata zuwa ga bayi amma sai ya sanya ma bayi wato kowa ya bashi nashi aiki kowanne yana da bukata zuwa ga wani likita yana da bukatar mai dinki mai dinki yana da bukatar tela mai tela yana tela yana bukatar mai abinci haka dai sai aka hore ma juna kowa ya ma wani aiki haka ne rayuwar take gabata take gudana malam yace wa qala ta'ala Allah yace wa sakhkhara lakumul fulk Allah ya hore muku an gane ko al fulka an gane ko suratu ibrahim ayat 32 Allah ya hore muku jirgin ruwa wa yuqalu ana cewa fulanun musakharun li fulan wancan mutumin an hore shi gawa ne idza kana muti Allah idan ya kasance mai masa da'a wa mumtathilan li awamiri yana bin umurninsa wa nawa wato wa wahihi da kuma harin da ya masa to kaga wannan ya nuna cewa kenan kalma ta horewa tana nuna an baka abu kana iya wato amfani da shi irin yadda kaga dama to malam yace kullu zamu ce lamma kana tsuluduhuma lokacin da kasance fitowar rana wa ghurubuhuma da kuma wato faduwarsu rana da wata kenan wata aqubu al-laili wan nahar da kuma wato jujjuyawar dare da yini an gane ko dare da yini kenan limanafi'ina saboda amfanin mu Allah ya kawo su muttasilan ya hadu da mu mustamirran kuma wannan ya ya zamanto abu ne wanda ya doge yau da gobe jibi da gata ittisalan haduwa la tanqati'u alaina fihi al-manfa'a almanfa'atu amfani la tanqati'u alaina ba ta yankewa gare mu fihi a cikin wato dare da rana kenan wala tankharimu wala tankharimu kuma ba ta yankewa aso wato in kharama shay'u shine in qata abu ya yanki larabci ne kenan baya yankewa baya katsewa baya datsewa sawa'un sha'at hadhihi almakhluqat ko da mun so mu dake cikin duniya in mun so dare da yini su gudana ko mun so am abat ko mun ki haka an gane ko to ushbihat المسخر المقهور في الدنيا كالعبد أشبهت سي أنك كباتد أبنغا كوكو أشبهت تاي كما كو أشبهت سي أنك كما تاتد المسخر أنغاني كو أبند أنك هوري منا المقهور أبند يكي الرنجايشي أنا وانفاني دشي في الدنيا أنا الدنيا كالعبد كما باوا wal fulki da jirgin ruwa wa nahwihima da abin da ya kama da su wai amsar da malamai suka bayar tun da suna gudana suna amfanin mu ko mun so ko ba mu so ba to sai an ka sifatar da su kamar an hore mu da su don ba su da izinin su tsaya balle tun da Allah ne ya umurce su kenan amfani da muka yi da su ko da sun so ko sun ki zama iya amfani da su ta fuskar da Allah ya ba mu iko wasani amsa ta biyu anna ma'anahu abinda ake nuhi annaha musakharatun lillahi wato abin horewa ce daga wajen Allah li ajlina don mu Allah ya yi su wa manafi'ina kuma don amfanin mu fa idafatu taskhiri ila Allah ta'ala danganta cewa an hore su zuwa ga Allah ne Allah ne ya hore su bi ma'ana annahu fa'ilu taskhir kenan abinda ake nufi Allah shine ya aikata wannan horewa wa idafatu taskhiri ilaina amma da an ka danganta horewa zuwa gare mu bi ma'ana wato abinda ake nufi audun audu naf'i taskhiri ilaina audu dawowar amfanin yana dawowa ne zuwa gare mu yace fasahatil idafatani sai idafa biyu sun ka daidaita kidan yan an danganta zuwa ga Allah ana nufin Allah subhanahu wataala shi ya hore yan an danganta horewa ce gare mu ana nufin Allah ya hore ne don mu kidan duk dangantawar da aka yi tayi shi yasa wannan yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci magana tana iya ɗaukar fuskoki daban-daban kaga irin wannan yana da shan abin da ya an ka tai at-taqsimatul ilmiyya yadda ake rarraba masaloli a ilimi sai ga wadansu ɗalibai an rarraba abu busan cewa yana ɗaukar rabo daban daban daban daban daban sai ya tashi cewa ba haka nan bane ba haka nan bane shi ko bai san cikin taksimi na ilimi ba ana iya a rarraba abu kaso daban daban in dai ba kuskure akwai ba to duka kuma yana iya ɗauka haka nan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to wanda misali yanzu in muka ce za mu karkasa mutane muna in muka ɗauki kabilu sai mu karkasa mutane cikin kabilu kabila kaza kabila kaza kabila kaza kabila kaza kabila kaza to in muka ga wannan muka kare shi muka samu kabilolin da ke cikin duniya misali in muka dama sai mu rarraba su ta fuskar kasashe akwai kasa 193 misali waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta yarda da su inda ba sun ƙara ba ko sun rage to kaga mutanen ƙasa kaza mutanen ƙasa kaza mutanen ƙasa kaza ƙasa guda kana samun tafiye da kabila 100 ɗari ma a wani lokaci guda kaga ta fuskar kasashe sun kaso 193 ta fuskar kabilu sun fi haka to in kuma garawa ta fuskar yare sai mu rarraba su yare nawa akwai a duniya kaga su mata nan zaka iske kabila guda wani lokacin ta kai ta karkasu ta kai gida 30 ko 40 kuma da yare guda ne take magana kaga irin wannan shi ma ta wannan fuska sai a rarraba su in an fita fita fuskar launi sai a rarraba su fari da baki misali ko cikin fararen kuma su ma daban-daban da akwai sun fi wasu fari ko cikin bakake wadin sun fi baki kaga ya danganta idan aka tashi kasa su lokacin ta fuskar alqarat wato nahiyoyi kenan sai a kasa su akwai mutanen america wato nahiyar america akwai na africa akwai na asia akwai na australia akwai na europe haka ne kuma sai a rarraba su kuma duka rabon sai ya tafi in an ga dama a rarraba su mazaje da mata in an ga dama a rarraba su dogage da kanana in an ga dama sai a raba su masana da waɗanda suka jahilci abu gashi nan dai taksimatu ne ilmiya ana yin su daban-daban amma wanda bai goge wajen sanin dalilin da yasa aka irin wannan kason sai ya zaburo ce wannan kaza bid'a ne wannan kaza bid'a ne a'a taksimi ne na ilimi in ya inganta ba a kore shi domin abin haka yake wallahu ta'ala alam to abu na karshe wanda zan kara a karkashin wato wannan mas'ala shine cewa da an ka ce Allah ya hore muna wannan da ake nufin Allah ya hori muna ba wai ana nufin dole sai mun umurce su ko mun hane su ba kun ga yanzu kamar rana ai rana ba ma iya kai gare ta kuma Allah ya ce ya hori muna abin da ke cikin samai da kasai don ya ce sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi sakhara lakum Allah ya hori lakum wasu ka ce lamu ta'lili ce ai min ajlikum tanku wasu sun ka ce lamu wato al-ikhtisas ce take banta mukhtassan kinan lakum mukhtassan lakum Allah ya kebance shi don ku mutane dabbobi ma in sun amfana da shi to su dan saboda ku ne suke a duniya don ku amfana da su ku ci ku hau sannan kuma sun kace wa sakhara lakum Allah ya hore wato lakum lil ikhtisas ko lit ta'lil don ku ko ko kebanta ya kebanta da ku ko kuma lil milkiyati Allah ya mallaka muku milkan lakum to samawa ta abin da ke cikin sammai ya za a ce an hore shi don mu a babu matsala ai cikin sammai akwai mala'iku Allah ya hore su don su zo su rubuta ayyukan da muke da abin da ya kama da haka sannan kuma ita rana ko da mun ce misali tana sama a Allah ya hore muna ita muna iya amfanuwa da ita yanzu idan muka duba kamar dan kasar Nijar Abdulmumin Diouf wanda ya gano yadda ake amfanuwa da rana don a samu hasken lantarki kaga wannan mutum ne wanda ya yi wannan kokari wanda duniya tana amfani da wannan wato yanzu system nashi kasashe da dama suna amfani da shi wanda ya kamata a ci wato duk kamfanin da zai amfani da wannan ya biya haƙƙin mutumin da ya kirkiro wannan wannan fasaha din sabanin su wajen turawa ana biyan su amma mu kasashen mu na Afirka ba a biya ya kamata duk kamfanin da ya amfani da wannan fasaha sai ya biya duk wato abin nan ya bugo ya bugo wato kamar abin nan guda ya kamata a ce ya biya haƙƙin wanda ya kirkiro wannan to kaga wannan ya nuna cewa ashe an hore muna sai dai in mu ne muka yi zaune ba mu yi tunanin yadda zama amfanuwa da su ba to waɗannan abubuwan kuma matsala ta rage ta wuce ina fata ana fahimta ta to wanda wannan kuma zaka gane cewa akwai ka'idodi ake kira alqawaidul fiqhiyya akwai littattafai daban-daban kana iya karanta alwajiz fil qawaidul fiqhiyya na Muhammad Sidqi Borno ko kuma mawsu'atul qawaidul fiqhiyya ta Muhammad Sidqi Borno kaga alqawaidul fiqhiyya wanda wannan ne zaka gane cewa duk abin da a cikin sammai da kasai ma'ana duk abin da yake wato malamai suka kawo ka'ida al-aslu fil ashiya'i al-ibaha asalin abubuwa waɗanda muke amfani da su an halatta mana wal aslu fil ibadati at tahrim ko al hadru da ha'un da za'un da ra'un asalin ibada an hana ta to kina asalin abubuwa Allah ya halatta mana mai amfani da su asalin ibada kuma Allah ya hana sai in an samu dalilin da za a yi ita ibada hani ce sai in ka samu dalili ingantacce shi ma kuma ya tabbata kuma ma'anar ta fito karara amma asalin abubuwa halatta ne to in ba wannan ka'idar ka sani ba za ka sha wahala wajen fahimtar addini kaga yanzu misali wani zai sa shadda sai ka ce kawo min aya ko hadisi inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ilbisu shadda kaga ba samu ko ku misali wani yana shan wani abin nan wani abin sha wanda lafazin bai zo cikin alkur'ani ba ko hadisi to dan saboda abincin da zo cikin alkur'ani da hadisi sunayen su kadan ne abubuwan da ake ci a duniya suna da yawa sai wani ya ce maka a'a sai ka kawo aya wanda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ishrabu fanta ya kullu kun kai imani ku sha fanta a ina za a samu wannan ayar a'a asirin waɗannan itacen da abin da an ka sarrafa halat ne in an ce haramun ne sai an sai an gane akwai wata cuta da suka haddasa ma dan adam sai a ce to haramun ne amma bai yiwuwa in ba ta wannan fuska ba a samu komi sai an samu ayar da ta faɗe shi karara ko hadisi in haka ne da yawan abincin duniya zan haramta shi to kaga rashin sanin irin waɗannan ka'idodi na usulul fiqh da kuma alqawaidul fiqhiyya da usulul tafsir da usulul hadith da alqawaidul lughawiyya na nahwu da sarf da balaga yana daga cikin abin da yake afka mu cikin matsaloli waɗanda wasu ɗalibai suke faɗawa cikin irin waɗannan matsalolin na fata an fahimta to sannan kuma dukkan abubuwan da turawa suke yi a ƙarshe malamai suke cewa abu hudu ne galibi suke bi na farko ya kamata mu gane duk na'urar da turawa za su yi kwaikwayon wani abu ne na Allah suke yi misali kyamara wadda take ɗauka hoto an kalli idon na adam da suke aiki sannan aka ƙirƙiro kyamara sannan kuma in muka ɗauki jirgin sama an kalli tsuntsaye da Allah halitta da suke fira aka gane yadda suke fira sai aka ƙirƙiro wato jirgi in ka kalli kwamfuta an kalli kwakwalwar ɗan adam ko mu ce zuciya tun da a musulunci ilimi yana cikin zuciya yadda take rike ilimi sai aka yi wata aka ce mata na'ura mai kwakwalwa ina wata ana fahimta ta kenan asalin waɗannan na'urorin an kalli wata halitta ce ta Allah abu na biyu bayan an kalli wata halitta ta Allah sai aka kalli misali kuma ƙa'idodin da Allah shin fiɗa yadda abubuwan suke tafiya kenan tsuntsu sai da an ka hankalta ma cewa ga yadda yake yi ya tashi sama kuma ya tsaya suka tsaya suka karanci wannan abin kwarai sannan kuma sai suka kirkiro da shi ma jirgin sama zai yi amfani da iska ya tashi kenan kaga wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku shine cewa su ba halitta suke yi ba suna yin wato kerawa ne akwai bambanci tsakanin kerawa da halitta idan batu ya yi jirgin sama karfen da aka yi jirgin sama da shi da uranium da sauran robobin ai bature ba shi halicce su ba idan bature misali ya yi na'ura ko ya yi jirgin sama ko ya yi mota ko ya yi kwamfuta duk ababen da ya haɗa ko guda ba abin da ya gaba ɗaya kaf amma dai ya har haɗo halittun Allah ne ya haɗa ya yi wani abu na fata ana fahimta ta to kenan turawa ba sa halitta na biyu za su yi kwaikwayon wata halitta ce su kalli yadda take gabatar da ayyukan ta yadda Allah ya tsara ta sai su bi wannan na uku kuma suna amfani ne da alqanunul kauni ka'idodin da Allah shimfiɗa na tafiyar al'amura sai su kirkira na'ura ko wani abu su kera sai wannan abin yayi to kaga ashe turawa ba sa yin halitta to mu musulmi Allah ce ya hore mun abin da yake cikin sammai da kasai a sai turawa suka yi aiki da hankalinsu suka ta aiki har suka kirkiri waɗannan abubuwa muku musulmi ba ma aiki da hankalinmu sosai wajen kere-kere sai dai wajen kokarin aiki da ƙarfi irin yadda wato mutumin afirka na shekara 500 suka wuce yake noma haka ne dan afirka na yanzu yake noma baya tunanin ya kawo ci gaba wanda na'urori za su iya noma su taimaka har a samu abinci mai yawa to kaga ashe mun yi sakaci wajen amfani da hankalinmu sai muka jira da mu da turawan duk mutane ne kuma yadda suke da kwakwalwa da zuciya suke tunani haka muke amma ba ma yin karatu kuma ko mun yi karatun za mu koyi yarensu ko kuma mu koyi ka'idodin ilimin na mathematics da physics an gane ko da chemistry mathematics da physics da shimi amma ba ma amfani da su wajen aiki mu hada mu hada sai dai kawai mu iya turancin ko ko mu iya ka'idodin amma ba ma hada waɗannan abubuwan mu amfana da su wanda ya kamata a ce duniyar musulmi mun tashi mun farga daga irin wannan domin kowace ƙasa mafi yawanci suna yin kere-kere faransa tana kere-kere ingila tana kere-kere rasha tana kere-kere amerika tana kere-kere india tana kere-kere a to mu musulmi ne yasa mu ba za mu yi kere-kere ba kaga abubuwa ne wanda ya kamata kawai mu yi tunani mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi mu samu taimakon Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmi a wannan mas'ala ya kamata in dakanta abin da muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma wato Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ya kaddara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh